ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baya haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ya kaddara dawar ma wannan dare na laraba wanda shine dare na 22 ga watan ramadan hijira 1447 wanda kuma ya yi daidai da goma ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalatu wassalam 2026 a wannan majalisi na na tafsirin alkur'ani a wannan masallaci na bakin sabuwar kwalta a ningi karamar hukumar ningi a bauchi nigeria za mu tashi a aya ta 113 ko amma akwai tambayoyi na
malam mai tambaya ta farko yana cewa malam ya halasta zuwa wajen mai magani domin neman hayaki da sauransu don kare kanka
ban gane ba menene menene
ya halasta aje wajen mai magani ya halasta aje wajen mai magani domin neman hayaki da sauransu don kare kanka
to mu dai abinda muka sani ba inda manzo Allah ya ce ka je wajen wani don kare kai ko ba ka bane ba in ka ji haka an saki layi ba wani kare kan da za ka yi sama da zikiran da manzo Allah ya baka in dai ba shirka za ka shiga ba duk waɗannan abin wai a maka haƙi na kare kai to ni ba ma san me zan ce ba yanzu duk wayannan abubuwan da manzo Allah ya maka da su sun ma kadan duk sun mai kadan fa kenan ko duk sun mai kadan duk wayannan azkaru falaki da nasi ayatul kursi duka sun mai tsararo yayin sai ya je an bakkare shi tukunin sai ya je an masa hayaki gaskiya bai halatta ba wani zuwa wani tsari da kare kai ga addu'o'i na shiga gida ga addu'o'i na fita ga na shiga kasuwa ga na shiga gari ga in ka ji fargaba ga in kana tsoron sharar waɗansu mutane kuma ga uwa uba falaki da nasi wanda manzo Allah ce ma ta'awwadhal muta'awwiz bi mislaihima ba wata aya da mai neman tsari kariya da zai karanta dan neman kariya sama da falaki da nasi to ina kake kai da wannan falaki da nasin kana ina ya raina ta ne wallahi ya fi ganin aikin hayaki da wannan bulaki nasu eh kuma ga manza Allah ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a rana sau ɗari Allah zai rubuta masa lada ɗari zai kankare masa zunubin shi guda ɗari kuma zai ba shi ladan wanda ya yanta bayi ɗari sannan allah zai mai katanga da sharrin mutum da aljan tun daga wannan safiya har yamma in ya faɗa bayan magariba kuma guda ɗari haka allah zai masa hayya wayi gari to kana ina ga hasbi allahu wa ni'mal wakil eh ga la hawla wala quwwata illa billah allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim duk wannan azkarin bisa maka ba sai ka ji an maka hayaki wannan shirka je za ka ja maka ba wani hayaki ba wani tsari ka bar manzan Allah ya ka halaka wanda ya bar manzan Allah ya halaka na
mai tambaya na gaba yana cewa malam ina so a yi wa 'yan kasuwanmu nasiha na musamman masu gidajen mai su yi tsoron allah saboda wani lokaci suna ƙara wa mutane kuɗi na litan mai alhali kuma a kasuwan duniya mai bai tashi ba to ina shugaba an ce ku ji tsoron allah bai zo ba ko an ce masu gidajen mai ku ji tsoron allah kuna ƙara wa mutane kuɗin litan mai kai kuna ƙara wa mutane litan mai alhalin ku- mai bai tashi ba to sai ku ji tsoron allah ku daina amma dai ɗazu na ji an ce irwa ya ta tabbata ko cewa wannan rikicin da ake a na duniya shine ya kawo ƙarancin man a najeriya kuma sai aka ce akwai su manyan dilolin wanda suke sayan man su na waje ba na dangwata ba to da wancan ya daina samuwa saboda haka dole sai ya zama na- na gurin dangwatan za su ɗauka to shi kuma saboda ba sa mu'amala da shi sai ya ƙara musu farashi to in ruwaya ta tabbata kenan tunda ni ba harkar mai nake ba yawa kan ku ce kuma kun bincika ba haka bane ba eh ni ma ruwayan mawqufiya ce yawa kar ka zo ka ce malam ya faɗa ni ma ji ne hakan ne ba hakan bane ban sani ba an gane ko so saboda haka wai shi yasa man ya tashi to kuma ka san dama mu Najeriya ai gidan jafa'i ne an gane ko sau nawa ma ban ba a duniya ya tashi ba amma suke tada mana shi mutum ne fa zai zo ya kawo man bai kare ba amma za a ce mai ya tashi zai zo ya mirɗali ta ya kara amma idan aka waye gari ya sawo mai tsada in ya sawo mai mai ma'ana mai tsada sai kuma aka waye gari aka ce masa man ya sauko ba zai sai da shi da saukin ba wannan fa shi ne kuma in wancan ruwaya da ake faɗa dangoton ne ya masa haka to amma cutuwar kuma kanwa ta dawo yanzu shi dan ka ƙara wa manya-manyan dilolin namu na mai ka ƙara masa farashi to k- bala'in kanwa zai dawo idan zan je kano in hau motar haya daga ningi dubu hudu in je in sawo diloli na na yajina da atamfa in kawo ningi in sayar dole wannan dubu hudun zuwa da dawowa ai zan sa ta a wannan dilar tawa ne tunda ba haram ba ne ba ko to yanzu idan mota daga ningi zuwa kano ta zama dubu goma in adawa ma ta zama dubu goma wannan ƙarin akan wa zai ƙare akan talaka so da in gaske ne ma cewa wai saboda ba sa ɗauka a gurin shi yanzu kuma duniya na duniya ya tsaya shi sa yanzu ya ƙara musu in ya tabbata wannan ruwayar to bala'in kan waye koma kuma a'a ai duk wata doka ma da za a sa akan wa take karewa akan talaka ne ai shi mai kuɗi ya ma san ana yi yanzu dan ka zo ka ƙara kuɗin litar fetur shi ya san ba ruwan shi daman in babban ma'aikaci ne ba da kuɗin shi bane ba motar gwamnati ce ko ba haka bane ba in ɗan kasuwa ne kuma ya fi ƙarfin wannan ƙarin naka ko a jikinsa ba ma zai san an yi wani ƙari ba ƙarshe dai wa zai ƙare akan mu talakawa masu sai da watar da kwabo da kwandala to ni dai ina ga in dai labarin ya tabbata kaga ba laifin masu sai da mai bane ba an gane ko laifin dai wala Allah yana daga can sama kuma dai kamar da kullum nake faɗa ku yi haƙuri mu yi haƙuri baki ɗaya duk wanda zai aikata abin da ya ga dama ma ya aikata ku je su tai ku bar su kai dai Allah ya hore maka abin da zaka saya duk abin da bai zama larura ba sai ka haƙura a rayuwa ba shi kenan ba ya zama ci dai da lafiya su ne gaba a gare ka amma duk wanda ba ci da sha ba to ka haƙura da shi idan da aka samu syphilis na kuɗi sai a yi idan da ba samu ba sai a haƙura a samu dai ci ya tabbata rashin lafiya ma in ta zo a sanya za a yi maganinta an gane amma ka haƙura da wani sai ka ɗaura kaza ko sai ka ci kaza duk ku kyale su su ci ɗin su ɗaura in dai suka cin da ya wanda ya ci naman ɗawinsu da kai dai bayan awai duk bayan gida ne ba haka bane ba to menene mu ɗauki haƙuri don Allah wannan rashin haƙurin shi yasa muke sace-sace muke fowon nayin muke damfara sai mutum ya gaba ba zai iya rayuwa a mataki na kaza ba shi dole sai ya shiga mota iri kaza ko sai ya sai hula ko takalmi iri kaza alhalin kuma in baka da gashin wance ba za ka iya kitsan wance ba an gane saboda haka da Allah muke shafa a kanmu ruwa ko bar su su ta yi ba dai kuɗin bane ba dai a tara a nan za a bar su ba kuma za a daka wawa wawa a kansu ba shi kenan ba duk ba ga ayan nasu nan ba- ba su da tarbiyya sosai kuɗin ma in an gada ba a san me za a yi da su ba saboda haka su je su ta yi Allah ya ba mu haƙuri da izinin Allah Allah zai kawo masu canji wanda za su kwace ƙasar su kashe na kashewa su kulle na kullewa su ɓatar da na ɓatarwa an gane ko dole sai an yi haka a duniyar a ƙasar ai an gane ko amma in wa'annan mujirman suna nan ba za a iya komai ba sai dai shi Allah kuma ya san mai hikima ne an gane ko amma dai a wannan tsarin da ake tafiya babu tausayi a shugabanninmu babu shi a masu kuɗin sai kaɗan babu shi kuma a shugabannin sai kaɗan Allah ya sauke
mai tambaya na gaba yana cewa malam idan mutum ya zo sallan juma'a sai ya samu tahiya shin raka biyu zai rama ko raka hudu sallar juma'a eh to abinda yake anan shine menene aqallu ma tujzu bihir sala me mafi karancin abinda sallah take samuwa da shi eh a a ruku'u wannan raka'a ce eh aqallu ma yujzu bihi shine na idrakin ruku'i shine ayi ruku na raka'a shine ruku'i haka ne to shi kuma na sallah fa zaman tahiya ne ko me ta wasu malamai suka ce ai in ka samu zaman tahiya ka samu ladan juma'ar dai amma za ka yi sallah a- za ka yi karaka a hudu ne an gane ko amma wasu suka ce a'a ai ka samu sallar baki daya saboda haka yanzu abin da ya rage maka raka abin za ka kawo a matsayin kamar masubuki ne kai amma dai abin da ya fi karfi shine ka cika ka yi raka a hudunka amma kana da falalan menene samun juma'a
mai tambaya na gaba yana cewa malam uba ne ya saki mata ya kuma barta da yara guda hudu baya musu komai baya kula da su kuma yaran kuma yana da hali ita ma uwar tana da hali kuma tana aiki amma sai yaran su yi kwana biyu ba su ci abincin arziki ba shin malam uba ne ya fi laifi ko uwa amma suna hannun uwar ne sannan kuma malam muna roƙo a mishi nasiha sosai domin ya zuwa wajen wannan karatun ko zai gyara to ita ma a mata nasiha ita ba ta tsoron Allah ita ma a to ba yanta bane ba ai ko na kishiya ne ai za ki kalli insaniya humanities ko ba haka bane ba ai dan adam mai hankali ko 'ya'yan kishiya ne ko almajiran mijinki ne yake rike da su sai yanzu ya daina kula da su ke kuma Allah ya rufa maki asiri gwargwadon iko kya watsar da su ne idan shi ya yi ba daidai ba kima saki ba daidai ba eh idan shi ya ki sauke wajibin da Allah ya ɗora mishi a matsayinsa na magidanci ke ma sai ki ki tunda kina da ƙarfi in ba ki da shi wannan ba yadda aka iya shi kadai zai ɗauki laifinsa a gaban Allah ke kuma yanzu idan kina yi aikin shi ne ai Allah zai baki ladan wannan ciyarwa kuma shi zai kama shi da laifi wannan na faɗa muku halinmu ne wallahi maza da yawa ta nan za su shiga wuta wallahi mutum ya rabu da mata ya san da 'ya'ya amma ko kaɗan baya waiwaye su wallahi ko dan an yi rigima to da Allah ko ka yi uwa ka- da ubanka da uwar 'ya'yan me laifin yaran su ba 'yanka bane ba Allah ya sa a kotu kuka rabu ba shi dai ƙarshe ba kenan to me laifin yaran eh yanzu kai abin alkhairin ka ne a ce sun taso sun ji labarin yadda ka wulakanta su za ka ji daɗi kuma 'ya'yan nan baka san su waye ba kare karuwa ta ba shi ruwa ya sha allah ya yafe mata saboda ta jika hanta mai rai to amma kai dan adam da allah ya ce walaƙad karramna bani adam kuma ka wulakanta shi so saboda haka ka ji tsoron Allah kuma ka sani 'ya'yan nan suna da haƙƙi a kanka sai ka gurfana a gaban Allah ya muku shari'a an gane ko saboda haka duk rigimar da za ku yi da uwar yaro ko kuna tare ko ba kwa tare ka ce ba za ka ɗauki nauyin 'ya'yanka ba to me amfani kenan wa ka cuta sannan ke kuma in har kina da shi biki musu ba ke ma kin taimaka mashi gurin laifi duk da ba aikin ki bane ba amma ke ma ki kalli dan adam rayuwar dan adam sai ki taimaka musu ki ci da su in ya so ke kina da lada shi kuma zai amsa bayaninsa a gaban Allah dan alkiyama in ba ki da shi kuma to kaga shikenan Allah ba zai dora miki ba domin cewa daman ba haƙƙin ki bace ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah ba zai ce dan me baki ci da su ba dan ba a wajibin ki bane ba amma in har kina da falala ki ci da su wannan abu ne mai kyau insha Allah Allah ya sauke Allah ya gyara halayen baki daya na'am na ƙarshe malam ya ce malam muna roƙon addu'a a taya mu da addu'a wallahi malam tun da mahaifin ya ya yi wani aure muke cikin wani hali dan Allah malam a taya mu da addu'a Allah kawo mana ƙarshen wannan zaluncin wannan matar to kai Allah ya sauke wato lamarin aure sai dai addu'a kawai wallahi wallahi kuma akasarin duk matsala aure a matan ne wallahi akasarin musulmin nasu ne in ka ga an kori uwar gida ko an kori amarya ko an gallaza wa yaya duk sharrin daga ina ne daga su din ne daga na mata ne yanzu wani diman kabibi ai mata ce ta dauke masa hankali an gane ko wallahi in kabibi ai ta dauke masa hankali baki ɗaya zamana ta hada shi fada da 'ya'yan shi an gane ko ta zo ta kanka na komai Allah sai ka gafa mace ta zauna da miji shekara goma shekara ashirin amma kawai lana ɗaya sai ya aure wata hita kore ta ba haka haka wannan sharrin na suwaye na ɗata ne an gani shi yasa wani lokacin in mata suna tsoron kishiya za ka ga suna da gaskiya saboda wata kishiyar ba alkhairi a tare da ita wallahi kawai daman tun kafin ta zo an fomfin ɗinta ba za ta ji daɗi a gidan ba an faɗa mata sai ta kori wannan sai kaga ko bata kore ta ba ta sa tsana tsakaninta da mijinta an gani ko ta sa tsana tsakanin shi da 'ya'yanta duk wannan sharrin mata ne kuma shi yasa kullum nake faɗa muku wannan matan da kuke jina ku wallahi kuna da matsala wallahi wata ku ba ta da kyau a gaban Allah dan alkiyama wallahi alazim gashi nan kuna ta zuwa wa'azi amma ba kwa ji ba kwa ji an gani ko kuna ta zuwa wa'azi amma ba kwa ji an gani me yasa saboda ma'ana kawai ta dama yake shiga ya fice ta hagu amma banda haka kullum wa'azi ake yi a ji tsoron Allah za mu koma ga Allah za mu koma ga Allah Allah zai mana tambayoyi duk wanda ya je gaban Allah da zunubi ko da kwaya ɗaya ne ba zai taɓa shiga aljanna ba sai an kisasi an gani ko duk gashi nan gwara har a wayi gari a ce zunubi tsakaninka da bawa da ubangijin shi ne amma wallahi azimu duk wanda kika zalunta gwargwadon kwaya ɗaya Allah fa ya fa man ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara haka fa Allah ya ce zarran nan fa malamai suna cewa kamar ka bude windo rana ta shigo yan wannan kananan abubuwan fa shine fa zarra to duk wanda kika zalunta fa ko ka zalunta gwargwadon wannan abun wallahi azim ba za ki shiga aljanna ba sai an kin biya to dan Allah inda muna da hankali bai kamata wannan ya zama tashin hankali a gare mu ba in ba ki yalwata a mijinki ba za ki yalwata ba to Allah shirye ku ku ci gaba da addu'a Allah ya muku maganin maganin wannan mata baban naku wala Allah ta gama da shi ne ta mai surkulle in ba ka tare aka yi ba an gani ko da kuma shi magana sai ya fusata irin wannan mata mai alkhairin su wani lokacin kuma sautari in mun je neman aure muke dubawa muke bincike to amma mu ma mazan da matsalan mu kawai in dai mace ta maka adireshin a shaf kenan kawai an gane ko kawai ko ma duk abin da faɗa sai ka aura ai kuɗinka ne gidanka ne da maka ci ba haka bane ba amma inda a ce zaka je ka bincika ya tarihin uwarta yake a gidan shin ita ma tana tana tafiya akan tafarkin sunna ta san illar zuwa gurin yan tsibbu ta san cewa kafirci ne in bata sani ba kana ganin ta da ta zo za ta ga za a mata barazana gurin yanzu ban za ta shikenan ta kafirce kai kuma ka shiga bala'i Allah ya gyara halinta in mai gyaruwa ce in ba mai gyaruwa ba ce ba kuma Allah ya muku maganinta Allah ya maida mata sharrinta a kanta Allah ya sauke na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنت أنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
na'am tun jiya mun fara ganin da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara labarta mana abin da ya gudana tsakanin annabin Allah annabi Ibrahim da kuma mutanen shi har inda muka ga cewa suna cewa a nu'minu laka wata bakar arzalin ko yanzu za mu yi imani da kai na? annabi nuhu ka nake so in ce ya za mu yi imani da kai bayan duk gashi wasu kucakan mutane suna tare da kai ya ce to ni menene sani masaniyata akan aikinsu aini ba ni da wani hisabi ba ni da wani matsayi akan aikinsu abin da suka yi shi allah zai ba su ba ni zan biya su ba an gani ku in hisabuhum illa ala rabbi ubangiji na ne zai saka musu ba ku san da haka bane ba sai ya ce to amma ana bi tsari da mu'minina ni ba zan kori mu'minan jikina ba an gane ko ni ba zan kore su ba eh ba ruwana da su suna da aiki ne gwargwadon abin da Allah ya ba su na imani kuma aikin su mai suke ciki Allah shi ya sani kuma shi zai saka musu ba wani komai a kaina in ana illa nadhirun mubin illa kawai ne mai mai gargadi ne kuma bai mai gargadi bayyane a fili koro-koro saboda haka ba hisabin su ba zan biya su ba ba za su biya ni ba ban san me suke aikatawa ba abin da suke na ibada sakamakon yana gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala qalu sai suke cewa la in lam tantahi ko ya nuhu ya kai annabin Allah ya kai nuhu idan baka nisanci baka hani ba da wannan wa'aza wa'azan da kake mana abin nan ya ishe mu la takunanna minal marjumin lallai ne za ka zama daga cikin ma'ana gawawaki matattu za mu kashe ka an gane ko ko dai ka bar abin da kake ko mu kashe ka dama ne wannan shine karshen dai hujjar menene wanda baya son gaskiya ko sai dai ce ku da kar ko kuma a mai kulli a mai ta'adda akan hanya ko makamancin wannan amma idan har mutum ya ji ya isa abin da kake faɗa cewa ba daidai ba ne to sai a zo a buga kamar yadda aka yi tsakanin fir'auna da annabin musa ko a nan za a gane makarici da mai gaskiya sai a zo kai ka zo ka faɗi hujjojinka nema in zo in faɗi nawa ba sai wani ya ƙura wani ba su al'umma za su zama alƙalai tunda ba mahukata aka tara ba ko za su fi ganewa waye mai ƙarfin hujja ko da ka kada ni ni na ce ban kadi ba amma alƙa- mutane su ne alƙalai ko da na kada ka kace ba kadi ba jama'a su ne alƙalai amma in ka ji ana ce a sa duka ko dan matsiyata ne ko dan talakawa ne ko waye shi to hujja ta ƙare yanzu kuma ta maguzanci za a koma an gane to shine suke cewa ya kai nuhu in dai baka hani da an- ibrahim ya annabi nuhu in dai baka hani ba la takunanna minal marjumin za ka kasance daga cikin matattu za mu kace ka an gani ko ƙala sai annabin Allah ya ce rabbi inna qaumi kazzabun ya ubangiji mutane na sun karyata ni tabbas kuma sun karyata shi tunda mutum ya rayu shekara dubu ɗaya ba shekara hamsin kaga ai an yi wa'azi an yi da'awa shekara ɗari tara da hamsin ana abu ɗaya amma wasu a watar wayar an ce bai fi mutum tamanin ba ba kiɗi duk wannan shekarun haka aka ƙare bai fi bai fi mutum ɗari ba kaga ai wayannan wace irin al'umma ce ke kasashiyar zuciya gare ta ba sa bin gaskiya ba sa jin gaskiya to shine yayi kamar yadda na faɗa jiya ya yi iya haƙurin shi saboda shekara dubu ɗaya ana, a- ana gwagwarmaya ya faɗa ya kira da rana ya kira da daddare ya yi abu ya yi a fili amma ƙarshe ba su yi ba to shi ne musu waccan addu'a kuma Allah ya- ya karɓa Allah ka halakar da su baki ɗaya kar ka ba ƙwaya ɗaya mai jiran mai jiran gida ka halakar da su to shine Allah ya subhanahu wa ta'ala ya sa annabi Nuhu yayi wannan addu'ar cewa ya ubangiji mutane sun kareta ni faftah baini wa bainahum fatahan ya ubangiji kai hukunci hukunci tsakanin ni da su wa najini wa man ma'iya minal mu'minin ka tseratar da ni kuma da duk wanda ya imani da ni a cikin daga mu'minina Allah ka tseratar da mu Allah ka mana hukunci a ma'ana kamarin yayi yayi asma ya ɗeba ƙauna ma cewa ba wahala ba ba wanda zai sake karɓar imani an gani ko ba wanda zai imani da kai kuma sai wanda dama ya riga ya imani kafin wannan lokacin ba za su ba da gaskiya ba to shine annabin Allah ya ce to Allah ka tseratar da mu da mutane da mutane na Allah ce fa anjaynahu wa man ma'ahu sai muka tseratar da annabi Nuhu wa man ma'ahu da wanda suka tare da shi fil filkil mashhun a wannan jirgin ruwa wanda yake cike da al'umma duk wani jinsin halitta na duniya baki daya ba wanda babu ciki a cikin wannan jirgin annabi Nuhu domin shi yasa ake mai take annabi Nuhu da Abul Bashar Thani cewa shine uban duniya na biyu tunda bayan da aka yi dufana ai ba abin da ya saboda komai ma sai da ya kare tunda Allah ya umarci sama ta saki ruwa ƙasa ma ta bubbugo da nata ruwan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir ruwan sama da na ƙasa suka haɗe guri guda duk duniya kuma haka ta cika da ruwa iya kwale-kwalen ko jirgin da annabi nuhu ruwan da annabi nuhu yake shi kaɗai ne inda sama da ƙasa ba ta haɗe da ruwa ba amma ko ina sai da ta haɗe komai sai da aka halakar da shi haka annabi nuhu suka fita gacci ba wata halitta ta kowane irin nau'i sai su wannan jirgin ruwan wani zai ce to ya za a iya kama kaza a to harka ce fita annabi da ubangijinsa an gane ko Allah zai zama mai wahala ne Allah ma ba zai iya tara masa ba duka a cikin jirgin ma ba sai ya wahala ba tunda ai taro su ma Allah ne zai mishi Allah zai taro su duk ma'ana halittun da kwari da me duka duk abin da ka sani baya ba abin da baya cikin jirgin annabi Nuhu ya zama na baki ɗaya wannan jirgi iya halittar ita ce duniya kaɗai ba wani abu mai motsi a duniyan nan in baya cikin jirgin annabi Nuhu sai da Allah ya halakar da komai ruwa ya janye aka ce sama iqla'i an gani ko sama ki janye ruwanki ƙasa ki shanye naki gari kuma ya zo normal nan an halakar da wanda za a halakar yanzu kuma za a yi sabon zubi an gane ko Allah ta sun ma'agarakana ba'adal menene albaqin sannan sai muka halakar da saura suwaye albaqun din nan su ne allazi lam yakunu fi safinati nuh su ne wanda ba sa cikin jirgin ruwan annabi nuhu su ne wanda ma'ana albaqin din bi ma'ana da muka tseratar da annabi nuhu to she muka zo kuma sai muka halakar da ma'ana wa'anda ba su ba su ne ma'ana albaqin din an gane to kaga wannan aya ce wannan wa'azi ne to shine Allah ya ce inna fi zalika la aya hakika a cikin wannan aikin namu akwai aya har lokacin da aka waye gari da annabi nuhu yayi addu'a cewa ya ubangiji faftah baini wa baina wa baina Allah ka yi hukunci ai bai san irin wannan hukuncin za a yi ba ko ko ya sani kawai da ya roki ubangiji ya hukunci Allah ya masa wahayi to ka aika ka sana'anta mana kwale-kwale ka je ka jirgin ruwa shi ne ya ɗauki tsawon lokaci yana sassaka wannan kwale-kwalen ko al'allah ya kita wa kullu ma marra ko eh min qaumihi ko sakhiru bi sakhiru min duk wanda ya zo wucewa ya ga annabi nuhu yana sassaka wannan jirgin ruwa sai ki masa isgilanci a to dama mai gida ka iya sana'a ka addabi mutane da wa'azi su ba su san cewa aiki yake da wahayi ba amma yanzu wai wannan din ma ba a bar shi ba sai an masa izgilanci dama ka iya kafintancin dama ka iya dama ka addabe mu da wa'azi Allah ce ka rabu da su ka ce musu in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru ka ce in sun muku izgili kuma za ku rana za ku rama akwai rana mai zuwa za ku rama izgilin kame da suka muku ka faɗa musu haka kuma ranar ta zo ko ba ta zo ba ta zo sun rama ko basu rama ba sun rama to shine Allah ya ce inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin shi yasa mafi yawa basu imani ba sun ki gaskiya shi yasa komai zaka ga Allah yana cewa menene aktharuhum ku kalla da kyau can ma ta yi inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minina can ma baya me yace inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin da haka Allah yake faɗa shi yasa duk inda kaga yawa to da wahala ka ga nagarta shi yasa dama mutanen kwarai killa ne ba su da yawa an gane ko kar ka rudu da yawa an gane ka rudu da menene gaskiya da tafiya kuma akan sunnan manzon Allah wannan shine kawai in kuna da gaskiya kuna tafiya akan gaskiya to ku ne jama'a annabin Allah annabi Ibrahim ba ana ce masa umma ba me yasa ya zama umma yawan jama'a ne a karfin gaskiya da tsoron Allah ne saboda haka in tsoron Allah yayi karfi da gaskiya to ku ne jama'ar kuma ku ne kuke tare da ubangiji subhanahu wataala wayancan komin yawan su to Allah baya tare da su saboda haka ya za a yi Allah ya zama tare da kai to ka bi Allah in ka bi Allah karka damu ko kai kadai ne a gari yi aikin kwarai ko kai kadai ne a danginku yi aikin kwarai karka damu ga wani baya yi ba ruwan Allah da kai ba ruwan kai da shi kowa kabarinsa daban kabarinka daban ba haka bane ba karka yadda ka ce mutuwa yawa kaka ce Allah ya samu dace to shine Allah ce wa inna rabbaka lahuwal azizul hakim in kullu tun daga kan annabi Musa haka akai haka ne ko muka zo kan waye annabi Ibrahim shi ma haka gashi mun zo kan annabi Nuhu shi ma haka duk abin iri ɗaya ne to da Allah da haƙurin ka kayi haƙurin annabawa ne to mu dage akan haƙuri to yanzu wannan shine ƙarshen kaɗan da Allah ya tsinkuno mana na wane ne na labarin annabi Nuhu yanzu kuma surar da izinin Allah ta'ala za ta kawo mana wani kuma labarin na wani annabin Allah na'am كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين na'am yanzu faifai na gaba shine faifan annabin Allah shine annabin Allah annabi Hud ko Allah ce kazzabat adunul mursalina haƙiƙa muta adawa mutanen annabi hudu sun ƙaryata manzanni kun ga duk haka Allah yake faɗa ko duk kowanne cha yake mana mursalina mursalina saboda daidai ne da ƙaryata annabi ɗaya to kama ka ƙaryata duk annabawa ne baki ɗaya to sun da sun ƙaryata annabi nuhu annabi hudu to kenan sun ƙaryata har ma manzon Allah to shi yasa Allah yake cewa kazzabat adunul mursalina hakika adawa sun karyata manzanninsu idza qala lahum akhuhum hudun lokacin da lokacin da dan uwansu annabi hud dan uwansu a me kenan eh dan uwansu a zaman gari amma ba dan uwansu a addini ba ko saboda duk wanda ba addinin ku ɗaya ba to ba dan uwanka bane ba ana samun yan uwantaka ne idan alƙibla ta zama ɗaya in alƙibla ta zama ɗaya ko jinsi ko gari ya raba ku to kuna kan tafarki ɗaya ne an gane uwa ɗaya kuke uba ɗaya an gane amma in an wayi gari aƙida ta raba to ko da uwa ku ɗaya uban ku ɗaya yanzu an raba tunda kowa alƙiblarsa daban to shine Allah ce ka tuna in qala lahum akhuhum hudun ka tuna lokacin da dan uwansu annabi hudu ya ce da su an gane ko ala tattaqun yanzu ya ku adawa ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku bauta masa shi kadai ba ni fa manzo ne Allah ya aiko ni zuwa gare ku mai gargadi ne ga wanda ya fanɗare mai bishara ne kuma ga wanda ya bi hanyar gaskiya saboda haka ku ji tsoron Allah ku kama hanyar gaskiya inni lakum rasulun amin ni manzo ne kuma amintacce a gare ku bi ma'ana ni ba makareci bane ba zan haince ku ba ku dauke ni ni amintacce ne kun san kuma dama ni amintacce ne a cikin ku tun kafin wannan lokaci ku gane wani sunna ta ubangiji babu wani annabi da Allah ya aiko shi amma kaji jama'arsa sun yi mai korafin laifukansa na baya cewa da kai muke kaza yanzu rana ɗaya kuma ka baka ce mana Allah ya aiko ka ko akwai shi yasa duk wanda Allah zai aiko sai tatacce wanda ba shi da wani tabo na korafi a baya ba wani tabo a kan shi ko manzon Allah duk sharrinsu da ƙagensu sun taɓa cewa gashi yau ya yi lalata a baya wa iyazu billah ko ga shi da suna harkar wasan gunki da shi ko ga manzan Allah a baya da shi ake zuwa mashaya hasha hasha lillahi an yi kuna nabiyan misul hala Allah ya yi ya wanke ba za a taɓa samun annabi mai wata lam'a da tarihi a baya mara kyawu ba duk wanda Allah ya aiko shi a matsayin rasulul amin za ka tada shi nagartacce ne tun asali a gurin mutanen shi wanda wanda yake Allah ya tarfa garinsa nono da ya zo ya ce shi annabin Allah ne daman zai ce eh gaskiya ne ba mu san ka da ƙarya ba kwama calar da muke ba kai daman a ciki ba ma cuwa-cuwa da kai ba ma neman 'ya'yan mutane da kai ba ma shaye-shaye da kai ba ma damfara da kai saboda haka yanzu in ka zo ka ce mana kai annabi ne ai za mu yadda tunda ba mu san ka da ƙarya ba to shi yasa haka Allah ya wanke annabawan shi baki daya ba wani annabi mai lam'a Allah bai bar annabinsa ba balle a masa gori da wani laifi na baya na karanta mana wani asar a nan gurin abokin kiwon manzan Allah ma rana ɗaya manzan Allah ce kula min da dabbobi na nima in shiga gari in ga abin da ake gani dan wannan Allah ya bashi dama ya je ya gani bai bashi ba saboda a wanke manzan Allah tun kafin annabtan ma yace fattaqullaha wa atiun annabi Hud yace ku ji tsoron Allah kuma biyayya bi mana ku ji tsoron Allah kuma da'a kusan ni manzan Allah ne wa ma as'alukum alaihi min ajrin ba na tambaye ku ladan wa'azi in na yi wa'azi ba na cewa ku biya ni yau inda in na muku wa'azi zan ce ku biya ni to kenan za ku ce daman kawai kuɗi nake tarawa kamar yadda ake yi a coci yanzu ko kowane mai coci yana da kuɗin da ake tara mishi ba haka bane ba ko ba za ku faɗa ba a kuna ganin sharrin da suke shi yasa kullum kiristocin arewa ba su da hankali akasarinsu wallahi sai kaɗan akwai masu hankali akwai masu tunani yanzu wannan da suke biye wancan bayahudan shugaban wancan kasar har ana cewa wai su ake karkashewa yanzu dan Allah banda kiristan arewa da kiki ne da kiki sha sha sha yanzu wannan kashe-kashen da ake wa ake kashewa kafin a kashe kirista ɗaya an kashe musulmai ɗari ba haka bane ba wa ke cutuwa ba mu ba amma saboda ba ku da kunya wai har kuna faɗa wai a kawo muku gudunmawa wai arnan wai musulman arewa suna kashe kiristocin arewa shi kenan a kawo muku sai mu mulkushe ku kuma to ai mun san in mun mulkushe ku jihadi muka wannan wani irin sharri ne shi yasa kullun kiristan arewa idan baka tsaya mun zauna lafiya ba can da kake kallon su wancan yan kudin wallahi idan mun fafare ka wallahi al'azim ba za su baka ba sauki ba ba za su baka ba ai kuna gani a yanzu ba sun tafi suna zuwa jerusalem wai ziyara ba ana barin su ba koro su ake ba to laraba yahuda ma ba sa shiga cocinan su na yahudawa ba sa barin su bale ku kazaman kiristoci ma wanda ba kuma san abin da kuke yi ba an gane ko ina ina ku addinin naku ma ya zama ku bayan addinin naku ma ya zama dan jabu fake ya yi expire an yi terminating din addinin ku baki ya gama aiki ya zama dan jabu wa man yabtagi ghairul islam dinan falan yuqbal minhu duk wanda yayi addini bayan zuwa manzon Allah wallahi ba za a karba ba wallahi ba za a karba ba saboda manzon Allah ya gama komai manzon Allah shine ma'ana addinin da ya zo da shi muhaimin ala jami'il adiyan kuma kun karanta a taura da injila babu annabi musa da annabi isa ba su bar duniya ba sai da muku suka muku wasiya da zuwan muhammadu yana nan a littafanku ya ce ya timin ba da ismuhu ahmad ya ce bayana akwai annabin ƙarshe zai zo sunansa ahmadu an gani ko amma duk kun karyata ba kwa ma zuwa gun ku karanta ma balle ku gane gaskiya shi yasa Allah ya sakawa duk wasu masu wa'azi na maguzawa da wa'azi a gurin kiristoci da alkhairi musamman kuma ga zaratan matasan mai yanzu guda biyu da wannan baban ne dudin da wannan tsohon sojan Allah ya kwararo musu albarka wallahi suna mana aiki ba karamin aiki ba kullum muna muku addu'a baban ne du da kai da wannan ashakan da kuma duk masu wa'azzukan mu ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi kuna mana yakin da ba za mu iya ba saboda ba mu da yaren mu ba mu da wannan language din Allah bai azurta mu shi ba amma ku Allah ya ba ku an gane ko ba wani ƙaryen mai rike da bible zai fi ku sanin bible din kaga wannan ai taimakon Allah ne ku gani fa yadda shi wancan yana wata duniya amma Allah ya tsamo shi yana kai ka ce ba shi bane ba amma Allah ya tsamo kayansa ya haƙura da komai na rayuwa ya yadda ya zo ya taimaki addinin Allah wannan ba aikin Allah bane ba duk wanda yake ganin zai tunkare su ya tunkare su mana in an isa ai gaba da gaba eh wannan su ne ma'ana zaratan mutanenmu wallahi ba da gaba da gaba ba ko ta baya ma sai an shirya ba haka ba ne ba ba mu da shakku a kansu shi yasa kullum da masu azumu na maguza wannan da sauran mardu'at namu na wannan bangare Allah ya muku albarka Allah kuma ya ƙara muku ma'ana ma'ana hikima ya ba ku jajircewa baban shi da kai da wannan wannan tsohon soja da duk masu wa'azi akan irin waɗannan abubuwan shi yasa yanzu duk wani kirista wani mara kunya in yi mana magana sai mu ce je ka takali waɗancan ka isa ba haka bane ba je in ka isa je ka nemi muƙabala je ka nemi muhawara yanzu na za a yi fata-fata da kai kai babil ɗin ma baka sani ba kuna ganin wani matashi da ya musulunta yadda yake faɗa ba kun ji labarin kun gan shi yana magana ba ai duk wannan taimakon Allah ne da taimakon sannan da taimakon waɗannan bayan Allah Allah ya saka muku abinci ne du an gani amma ku zo ku zo kuna ta ƙarye kuna ta jimin janyo bala'i wai muna kashe ku a ina muke kashe ku a ina muke kashe ku ku ne kullum a coci ba ku da wani aiki sai wannan wato kun san shi ba kullum mutum ko shi fa kullum mutum yadda yake haka yake kallon ka wannan shine illar kiristocinmu saboda kullum a cocin rigima ake koya musu da mu kullum yanzu ba kun ga an kama wani katin kirista ba da makamai ba ku gani ba yana nan wani fada a jos an kama shi yanzu dan allah inda musulmi ne da wannan aka kama me za ka ji yanzu kiristoci nawa nawa suka kashe mana a jos da yankin jos nawa suka kashe mana musulmanmu amma ka ji janar guda suka kashe mana bara alkali me aka yi kwanakin baya wasu bayan allah daga ji abu zaria sun tafi nawa suka kashe su na kwanan nan ma a wajen mangunan suka kashe amma ku faɗa mana wata mota kuce ta zo muka kashe ta mu ta shigo kano ko ko kuma ko kuma ta shiga wani jigawa inda aka cinna mata wuta ku ne kuke da bakin ciki da mu kuma wallahi haka za ku mutu kul mutu bi gaizikum wallahi kiristocin arewa za ku mutu da fushi wallahi haka za ku mutu cikin bakin ciki wallahi insha Allah ka za ku mutu cikin bakin ciki me muka muku ku mun san abokan zaman mu ne dole Allah ya hada mu guri guda ban isa in ce zan kaure kirista a doron kasa ban isa ba ba kuma inda Allah ya ce sai na ce kirista dole ka musulunta a ra'ayi ne mu zauna shago daya mu zauna tebur daya a kira sallan ta masallaci sata da sunne ka tafi coci ba ruwana da kai amma kar ka shiga lamarin addini na kana shiga naka mi raha mi cabta mu tafa duk musulunci bai hana ba ba kuma inda aka ce sai na matsa maka sai ka musulunta a'a Allah ma ce mana lakum dinukum wala din an gani manzon Allah ba a samu har a yaran sama akwai bai hude saboda haka ku gane cewa mu da Allah ya hada mu a wannan yanki idan kuka yadda aka rura muku kunnuwa wallahi ba mai zama lafiya mu da ku saboda haka shi yana can ya kunno muku bala'i ya kuma yana muku dariya wallahi duk kiristan da ya kasa gane wannan sakarai ne saboda haka magana cewa mu zaman lafiya da ku shine ba inda musulunci ya ce mu yaƙe ku don kun ƙi kafirta ba inda aka ce haka akwai inda aka ce musulmi ya kashe kirista ne babu amma ku ne kullum tara makamai a coci tara makamai a coci tara makamai a coci da in ta'adi ya zo kuma na ta'adi kuna manan amma kuna cin nasara kuma ku gudunan daren da muka muku ambaliya da tumbudi billahi lalli wallahi daren da muka yi tumbudi wallahi sai kun gane kurin wallahi so da ku bari mu zauna lafiya kuma in kun yi in kun sa mun yi tumbudin mu mun yi imani in mun yi mun yi jihadi ne saboda haka ku kuma sai ku gane in kun tafi a kiristanci me ya matsayin ku a gun ubangiji gobe kiyama amma zaman lafiya ya fi komai saboda haka kiristoci ku gane zaman lafiya mu da ku shine daidai an gane ku ba inda aka ce mu yaƙe ku in ba kun hana mu addinin mu ba amma in za ku tafi tocin ku ku tafi ku haukan ku da ihun ku mu ma mu shiga ɗakin Allah mai zikiri ba shi kenan ba in mun dawo mu haɗe kuma mai mu'amalar mu ba komai ban isa in hana kiristanci ba kai ma kuma kai tsaro ka hana a musulunci ba wanda ya sai hana wani duniya haka take manzon Allah ma ya rayu da munafikai ya iya kashe su to wani mai wa'azi kuma zai ce sai an gaba da kiristocin arewa eh bayan mun san cewa a haka illa muke muku in muka ce da za mu kashe ku ai akwai 'ya'yanku za su yadda da mu ko ba ka bane ba ba gashi nan muna ɗauki ɗaiɗai ba na ƙalubalanci duk wani kirista ya faɗa mana ga wani babban da'iya musulmi ya zama kirista amma ku nawa ne kiristocin ga sanar yanzu malamanmu ne sun musulunta ko da ka ku bari muna da kada ku hankali hankali muna kai muku bara muna kai muku cafka can mu ɗauko ɗaya can mu ɗauko biyu can mu ɗauko uku haka za mu ta muku kun kuna ta faɗa da mu saboda haka duk wanda zuciyarsa mai kyau ce kallon kowa ma yake haka zuciyar take wallahi mu muna kallon duk kuna zaman lafiya da mu amma kaga yanzu wannan wannan wannan kiristan da aka kama da makamai inda musulmi da ka shiga uku da ka ji surutu amma ka ji an yi mukus eh yanzu inda janar alkali da aka kashe a arewa ne ma kashe dardin kirista me za ka ji amma wai a hakan har suke zuwa suke faɗa wai wai a zo a taimake su har da wasu masu kashi a ciki wai a zo a kawo musu agaji eh Allah ya sauke musulunci zaman lafiya ke bukata duk wannan wa'azin da muke sai inda zaman lafiya in babu zaman lafiya mun isa mu fito nan gurin ne to wa zai so fitina wa kuma zai so tashin hankali ai wanda ka je yana neman fitina shine ba shi da abin saidawa mu kuma na da kayan sayarwa ga sanin fululu in aka tada kasuwar ina za mu bada kayan sayarwar tamu a a zauna lafiya kullum mu fito mu talla addinin musulunci mu samu dan ɗaya biyu uku mu koma mun ci riba an gani ku ne kuke so ma'ana kasuwa ta tashi saboda ba ku da komai mu ba ma san kasuwa ta tashi ai ta yi ku fito ku talla mu ma mu zo mu namu tallar Allah ya mana gam da katar to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin ba na tambaye ku kamasho ba na tambaye ku lada kawai na san lada na yana ga ubangiji subhanahu wataala na'am
أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين na'am Allah ce a tabnuna bi kulli ri'in aya yanzu a ce kowace irin hanya sai ku je ku yi gini ko kuma ku tanaji wani gurin zama ku yi ta wasa da hankulan mutane kuna musu ta'addanci ya zama zama da hanyoyi kun tare kun je kun yi mazauni duk wani mu- bayan awa- bawan Allah da zai wuce kuna masa izgili kuna masa wulakanci a haka shine rayuwa a tabnuna bi kulli ri'in aya arihuna bi man at-tariq an an gani ko bi ma'ana hanya kowace irin hanya sai ku je ku yi gini ayatan bi ma'ana ku yi gini da ba sun kuna ta wasa da hankulan mutane ku zagi na zaga ku wulakanci game mai wulakancewa wani in zai wuce ku wada masa kasa a haka za ku rayu wa tattakhizuna masani la'allakum takhludun sannan kuna zuwa kuna gina ɗakuna gidaje manya manya ko kuma kuna gina ganuwa wai ku dan ka a zo a cin muku da yaƙi kar a muku ta'adi ku daina kuma sannan wai za baɗashtum baɗashtum jabbari in za ku yi magana za ku yi magana ta girman kai in za ku kama za ku kama cikin azaba da tsanantawa ba su sauki ba rangwame a ce dan adam ya zama kullum zuciyarsa a bushe a ce kullum ba tunanin Allah subhanahu wa ta'ala ba tunanin rangwame wannan shine daidai ku daina duk wannan wa'azi annabin Allah yake musu fattaqullah ku ji tsoron Allah wa bi'uni ku bina matsayin manzon Allah wattaqullazi amaddakum bima ta'malun ku bauta wa Allah ku ji tsoron Allah wannan da ya ƙara muku ya ba ku ilimi wanda da ku jahilai ne ku ji tsoron Allah kun san Allah ya ƙare ku da abubuwa masu tarin yawa ya ba ku ƙarfi ya ba ku dabara ya ba ku hikima ya ba ku ‘ya'ya wannan ku ka ba kanku ƙarfin da Allah ya baka kai ka ba kanka ‘ya'yan da Allah ya baka kai ka ba kanka abubuwa daban-daban kun sani aiku kun sani bi ma ta'amalun da abin da Allah ya ƙare ku da shi amma da kun bi an'amin ya kuma kare ku da ni'imomi da yawa ya ba ku gonakai ya ba ku lambuna ya ba ku ya'ya ya ba ku mata wa banin kuma ya ba ku yara duk wayan ba ku wannan karfin ka ne ya baka da karfin ka ne ya baka ma'ana ma'ana mata duk wannan horewar Allah ce shi yasa annabin Allah yake tuna musu cewa fattaqullaha wa bi'uni wattaqul ladzi amaddakum bima ta'malun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun ya kuma ba ku a ma'ana gonakai da idanun ruwa a cikinta duk wannan waye ba ku Allah ne to ku tuno ni wa'annan dangogin ni'imomin ubangiji a kanku in ba ku ji ba in ba ku wa'azantu ba to ku sani inni akhafu alaikum azabun yawmin azim wallahi ina tsorace muku azabar wani yini babba wani yini ne wannan gobe kiyama kenan ko lahira in wanda ya karba alhamdulillah ruwa ta sha wanda bai karba ba kuma ya rage nashi shi yasa Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghadin ya ku muta bayan Allah ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah da suka imani da Allah ku ji tsoron Allah kowace rai ta duba ta game ta aikata don gobe kiyama mai ta tsururuta mai ta tanada don gobe kiyama mai take jira da shi saboda haka to shine abin da ya kamata kowa ya sani to maimakon su ce to shikenan za mu je mu duba ko shikenan mun yi da mun yi imani ga amsar su kalu sai suke cewa sawa'un alaina kaga fa kai yahudu mu a gurinmu a wa'asta ka yi mana wa'azi aw lam takun min alwa'izina ko ka koma gidanka kai kwance kai baccin ka mu ba ruwa mu duk ɗaya ne ba za mu ji ba ba za mu ji abin da kake faɗa ba saboda haka kai shiru kamar yadda Allah ya ce a azartahum am lam tunzirhum la yu'minun ka gargaɗe su ko ba gargaɗe su ba su imani ba to a wa'alta ka mana wa'azi am lam takum min alwa'izina ko ma baka mana wa'azin ba ka kyale mu kawai ba za mu ji ba to annaba ba sun yi hakuri ka ji fa irin wannan galabi ka kalli irin wancan da suka faɗa manzon Allah me suka faɗa manzon Allah ba irin wannan bakan magana bace ba a gani saboda haka annaba sun yi hakuri da al'umma baki daya shi yasa Allah baya aiko annabi sai ya zawwada shi da hakuri da juriya na'am إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم kaji rashin kunyan ma bata isa ba sai sun kara da ƙarya ba sun ce kawai ya kyale su ba ya yi wa'azi ku kai ma duk ɗaya ne ba to wai wannan bai isa ba kuma sai sun wa kansu sharri wai in haza illa khuluqul awwalin kai an duk tarkacen al'adun da ne ka zo ka dame mu da su ɗabi'un da ne gargajiya ce ka zo ka dame mu da ita kaji fa wai abin da yake faɗa wai hulukul awwalin kawai kirkira ne kawai ba Allah ya aiko ka ba wa ma na hannu bi mu'azzabin kuma ƙarya ne ma mu ba wata azaba da Allah zai mana kaji ba wata azaba da Allah zai mana in ka qul in kana hadha hul haqqu min indika ko fa amnir alaina hijaratan min sama kaji da Allah mana kafiri zai wannan magana wai in har gaskiya ne in wannan ƙur'anin gaskiya ne fa amdir alaina hijaratan min sama to ka mana ruwan duwatsu daga sama awi tana biya azaba ko ka kawo mana azaba babba mummuna dan Allah ga mai hankali wannan ya kamata ya faɗa ai ga mai hankali da sai ya ce in dai kul in kana hadha huwa al min indika me fahadina ila sawa'is sabil Allah idan wannan abin gaskiya ne daga gurinka ne to ka shirye da mu tafarki madaidaici ba don sun sha giyar wake ba da haka ya kamata su faɗa amma ka ce in dai har gaskiya ne to kenan in har gaskiya ne a halaka ka katta more ka kenan ka tafi a baibai kaga babu hankali a nan gurin rashin hankalin yayyawa da sai ya ce ya Allah in dai gaskiya ne to ka ganar da mu ba shi kenan ba kaga da in gaskiya ce fa wanda Allah ya sa yana da rabo sai Allah ya ganar da shi amma ka ce kul in kana haza to amma Allah eh amma shi Allah ba ruwan shi izgilancinka da wulakancinka ba zai iya kawo ba zai iya yin abu in bai ga dama ba ko ba haka bane ba hijara ta sako daga sama ne a'a ai shi ne mai ba kansa umarni ma kai zaka ba shi ba in ya ga dama halaka kan kukanka ba zai hana ba in kuma bai ga dama halaka ba duk kalubalenka da rashin kunyarka da zagin Allah sai ka gama zagin Allah ma har ka mutu ya kyale ka za ku haɗa a gida na biyu insha Allah ba shi kenan ba ka gama abin da za ka yi kuma akwai gida na biyu za ka girba wa ma na hannu bi mu'azzabin fa kazzabu suka kare ta annabin Allah Allah ce fa ahlaknahum Allah ya ce muka halakar da su da me Allah ya halakar da su Iska.
eh ayan ce tamatta ko ku ji daɗi dan na kwana uku na yahuda ne wannan ko saboda haka eh Allah ya aiko musu da iska wanda iskar bishiya ma baki ɗaya sai ta cire ta tun daga jijiyarta da jefar da ita ka annahum sar'a Allah ce ka annahum ajaz na kalin khawiya haka Allah ya makar da su ya halakar da su baki ɗaya Allah ya ko iska bakarariya gobe in Allah ya kai mu za mu karanto ayoyin da Allah ya halakar da su za ku ji irin yadda Allah ya halakar da su da ƴan uwansu samudawa an gane ko saboda haka duk wani azzalimi yana da ƙarshe duk girman gona akwai kunya ƙarshe za ka yi tayi kana duk abin da ka ga dama ka tsula tsiyarka kawai mu dai mu riƙi ubangiji ka ba mu ka zaunar da mu da imanin mu kawai kar ka bari mu ma mu zama wasu Allah ka bar mu akan gaskiya gwargwadon bakin gwargwado amma idan muka zo muka addabi kanmu wai dan wane yayi aikin banza kai ma bari ka aikin banza to kamar wanda zai zagi Allah ne kai ma ka zagi zai zagi zaka zagi dan ya zagi Allah ka zage shi a ka rabu da shi da jafa'in sa an gane ka rabu da shi da jafa'in sa amma dai mu gane cewa yanzu addu'o'i ya kamata mu tayi mu dage akan tafarki na kwarai mu ta addu'a kan wannan kasa mu ta addu'a yanzu kuna gani fa kuna tsammanin banu isra'ila da suka fada hannun fir'auna ba su addu'a tambaye ku nake yi amma Allah ya dora wa fir'auna dama kan tsawon shekara 400 to yanzu mun shekara nawa muka yi muna addu'a kan wannan bala'in da muke ciki eh ga masu 400 to kai yanzu amma ashe ba mu fara ba saboda kar ku gaji yaƙi yanzu aka soma yawwa ku ja mara in kun mutu ma ai su dora amma kan mai kasa a gwamnati ai mun yi addu'ar ma kai ai ne addu'ar ma tana aiki kuwa wayo wayo wayo ka halaka ka halaka dan uwa banu isra'ila su Allah baya san su amma sun zauna karkashin bauta yanzu abin da wannan shugabannin suke mana irin na fir'auna ne ai fir'auna ya ci karfin wannan ba fir'auna fa ba fa mai dubbanin isra'ila fa daga aikin wahala sai noma sai gini maza da mata maza kuma dama a kashe karkashe su domin mun sami irin wannan kuma sun zauna a wannan kunci da balbalin bala'in shekara 400 to ka kai dan Najeriya ka samu kanka a wannan yanzu yanzu a lokacin fir'auna za ka zo kai wa'azi ne ka faɗi wannan maganar to yanzu ba gashi muna faɗa ba ba faɗi kuma albarkacin bakin mu eh to kaga har yanzu ba mu samu bala'in ba tukuna da sauki har yanzu da saura fa wallahi saboda haka gyaran kada ku tsammanin wai wai sai a yanzu a'a addu'a dai a ci gaba da yi ai na faɗa muku idan Allah ya ga damar jarraba su da mu za su zarce din wallahi in Allah ya ga dama ya jarrabe mu za su wuce in Allah ya ga dama ya jarrabe su ma da a cikin jarraba muke daga mu har su duk muna komar Allah ne duk kuma yana kallon mu da wanda ake mulkar da wanda yake mulkin yanzu ba gashi nan ba an fara sto sto din ma'ana taliya mai hoton shugaban kasa ba ku sake hadiya mayu ku je ku sake hadiya ai kun ga sharrin taliyar da ko ba kun ganta ba to yanzu na ganta facebook ga ta ana ta hada ta a wani sto da hoton mai kasa ma a jikinta da tambarin mai kasa da tambarin wannan takwas din tana nan za a kawo muku ku sake ci mayin wata a to wallahi ku ci a to jiki ai magayi a to in ku da kuma har yanzu ku ci gaba eh ku je ku sake zabe ba ma ya ku iyaye mata turbi turbi ta tafi zabe wa za ta zaba tinubu za ki ci a to ai jiki magayi ko ba haka bane ba mu dai alhamdulillah mu a yanzu kowa yanzu kasuwa ta watsa ai dan koli ya ci ba amma abin jimamin waɗannan 'ya'yan namu su ne abin tashin hankali amma mu ta ma'aita kyau ko ba haka bane ba amma waɗannan 'ya'yan su muke tausayawa wallah waɗannan 'ya'yan da jikokinmu da masu zuwa nan gaba su ne abin tausayi an gane ko saboda kaga rayuwa kullum mu alhamdulillah mun yi karatu a daɗi eh mun yi cikin daɗi cikin ni'ima cikin hutu amma yanzu gashi kullum dama ƙara tsukewa take yi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين بعيد مجيد سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله